بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والليل إذا يغشى والليل الله يا يرنتsuwa da dare idza yagsha yayin da ya lullube bi zulmati da duhunsa ay kullu ma baina samai wal ardi dukkanin abin da yake tsakanin sama da ƙasa Allah ya yi rantsuwa wannan yari idza tajalla wannan yare Allah ya yi rantsuwa da wuni za ta jalle yayin da wunin ta haskaka ta gaji wuta yayi wa zahara ta bayyana wa ma khalaqa zakara wal unsa Allah ya ce wa ma khalaqa zakar wal unsa mu ne muka halicci mutum shine annabi Adamu wal unsa mu ne har muka halicci mace ita ce na na Hawwa Allah ya ce mu ka yi su inna sa'yakum la Allah ya shatta ce kun ga aikin ku ko lajata Allah ya ce mabambanta ne aikin ku baki ɗaya ba iri ɗaya ne ba fa amma man adaya wa taqiya Fama man aɗa haƙun layi kaga wanda ya bada haƙƙin Allah wata ƙilla ya ji tsoron Allah menene sakamakonsa wa saddaqa bil Allah husna ya ce ya gaskata kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ita ce wa saddaqa bil husni فسر يسره لليسرى sannu Allah ya ce za mu hore masa shiga aljanna وما من بخل wa واستغنى ma man bakila amma wanda ya rowa ya hana haƙƙin Allah wasa gana an sawabi ya wadatu ga wannan lada وكذب بالحسنى Allah ya ce ya karyata abin da muka yi ne kyakkyawa ita ce aljanna.
وسن يسره للأسرى Allah ya ce da sani za mu masa tanadi lil uzra abu mai tsanani ita ce jahannama.
وما يغني عنه ماله إذا تردى Allah ya ce wa ma guni ba zai wadatar da su ba an wa gaya malahu dukiyansu idan ta radda yayin da suka halaka suka fada wuta.
إنا لينا للهدى Allah ya ce muna sanar da ku fa inna alaina anan gare mu lal huda shari'a yake la tubayyana dariqul huda za mu bayyana muku tabarkin shari'a min dariqil dalali gabanin tabarkin bata al'amarin yana gare mu inji Allah وإن لنا للآخرة Allah والأولى ya ce idan kuna neman lahira ko duniya ku daina nema a gurin wani wa inna lana lal akhiratu mu muke da lahira wal ula mu ne da duniya eh ai addu ne ba man dalabaha min gairina wanda ya nemi duniya da lahira a gurin wani ba gurin mu ba fa kada kada Allah ya ce hakika yayi kuskure فأنذرتكم نارا تلزى Allah ya ce muna mu gargari da wutan lazza لا يصلها إلا الأشقياء Allah ya ce ai ba kowa ne zai shiga wannan wuta ba illa al-ashiqa sai dai shaqi mara rabo a lahira الذي كذب وتولى allazi kazzaba shine wanda ya karyata manzon Allah wata walla anil imani ya juya bai imani da Allah ba وسيجنبها الأتقياء Allah ya ce da sannu za mu nesanta wanda ya ji tsoron Allah shine mumini الذي يؤتي ماله يتزكى wanda ya bada dukiyansa dan Allah ya tsarkake dukiyansa shine sayyidina Abubakar da ya bada fada sadaka sai da manzon Allah ya ce Abubakar wa a gidan na ka bar wani abu kuwa ya ce manzon Allah na bar wani abu a gidana abin da na bari ya fi wanda na bayar yawa sai ya ce to me kabari ya ce na barka kai da Allah yace kun yishe ne haka sai na Abubakar sai da dukiyarsa gaba ɗaya ya kare cikin ciyarwa don taimakawa addinin Allah وما لأحد عنده من نعمة wa تجزى li ahadin wa za a samu babu wani daya inda hu anan gare min nimatin daga cikin niman nan tujje wanda za a saka masa إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Abubakar bai yi wannan dan wani ya biya shi ba a'a illa ibtiga a wajen rabi yayi ne dan neman yardan Allah al'ala dawa yana neman ladan Allah ya Allah ya ce ولسوف da يرضى sannu abubakar zai yarda idan Allah ya sa sai na abubakar aljanna wallahi Allah ya dinga masa tanadi ya dinga sai abubakar ya ce Allah bari ya isa Allah ya ce idan muka dinga bashi muka dinga bashi muka dinga bashi sai ya ce a tsaya sannan za mu tsaya haka za mu yi abubakar in ji Allah سورة ذهيا To, sura ce.
وقية واحدة عشرة آية wannan sura ce wanda daga ita ake fara kabbara نعم ita ce ta waruha nazalat ta sauka kabara akiruha ta an yi kabbara نعم وسنة تكبير سياسة سنة تكبر روي الأمر بكتمها وكتم كل سورة بعدها shine bayan kowane zura za a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah amma ba daga wannan ba daga ƙarshen wannan za a fara kabbara na'am والضحى Mhm.
والليل إذا سجى wani Allah ya yi rantsuwa da farkon wuni ko da dukkanin wannan wallahi da Allah ya rantsai da ya yi rantsuwa da dare idza saje yayin da daren ta lullube da duhunta Mhm.
ما ودعك ربك وما قليا ai ma wanda aka ubangijinka bai barka ba saboda jinkirin wahayi da aka yi ba sauke ba suke cewa ya bari ba ma kala ubangijinka bai fushi da kai ba Mhm.
وللآخرة خير لك من wannan الأولى akirata amma kaga ita lahira kairan laka ita ce mafi alkhairi da kai min al'ula daga duniya Mhm.
ولسوف يؤذيك ربك فترضى wala saufa da sannu Allah ya ce ubangijin ka zai baka ya rasulullahi sakamako fatara za sai ka yadda manzo Allah ya ce ni ko in dai ubangiji zai ce zan yarda to ba zan yarda na bar al'umma na ɗaya daga cikin wuta ba Mhm.
ألم يجدك يتيما Allah فآويا ya ce ba mu ne muka same ka maraya ba ya rasulullahi muka taro ka zuwa gare mu Mhm.
ووجدك Allah ضالا ya فهدى ce mun same ka dalan a lokacin da ummina halimatu sadiya ta aje shi sai mutanen maka suka je suka nemo inda abdul madallabi aka mai kururuta ya kururuta masa ga inda sayyidina rasulullah yake fa dai aka shigar aka je aka same ba bata ne na haka ba ووجدك عائلا Allah ya ce فأغنيا muka same ka baka da komai muka wadatar da kai فأما اليتيم فلا shi تقهر dai maraya ya rasulullah ka daina kyaran maraya dama manzon Allah baya yi وأما السائل فلا تنهر mai roƙo idan ya toke ka kada ka tsawatar da hi وأما بنعمة ربك فحدث Allah ya ce ka gani man da ubangiji ya maka ka danga zantarwa ta hadisi bi ni'matin lahi shukran سورة شرح مقية وآية ثماني آيات sura ne mai bayanin tsaga kirjin sai na rasulullahi tana da aya guda takwas daidai الله أكبر مم.
الله أكبر مم.
ولا إله إلا الله والله أكبر مم.
وإلا إلا مت الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع لك صدرك Allah ya ce wai ba mu ne muka yaye ma kirjinka bane ya Rasulullah da baka annabta ووضعنا عنك وزرك Allah ya ce mu ne muka sauke maka nauyinka الذي أنقذ ظهرك wanda ya nauye bayanka ورفعنا لك ذكرك Allah ya ce mu ne muka ɗaukaka ambatonka din da aka kama sunan Allah aka ce la ilaha illallah sai an ce Muhammadur Rasulullah
فإن مع العسر يسرا fa inna mal uzri duk inda kunci yake yusran akwai sauki yana biye da hi إن مع العسر Ai, يسرا duk inda kunci yake yusran sauki yana tare da hi فإذا فرغت فانصب fa za baragata yayin da kaga masallan ka ya rasulullah ban sab ka zauna kai ta addu'a ka nemi alkhairin duniya da alkhairin lahira وإلى ربك فارغب kai ta kwadai ga ubangijinka kai ta roko
سورة التين مقية وآية ثماني آيات wannan sura ne mai bayanin ɓaure an sauke ya maka yana da aya takwas daidai الله أكبر مم.
الله أكبر مم.
ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون watini Allah ya yi rantsuwa da ɓaure da zaitun wani abu ne da ake ci ko duwar wasu ne guda biyu manya-manya وذور سينين Allah ya yi rantsuwa da dutsen turi sina wanda Allah ya gana da annabi Musa وهذا البلد لمين Allah ya yi rantsuwa da wannan gari amincacce ita ce garin Makka لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Allah ya ji haƙiƙa mun halarci jinsin mutum daga mafi kyan tsayuwa ثم رددناه أسفل سافلين amma yau da gobe Allah ce sai mu mai shayi asfala sabilina mafi kaskancin rayuwa kinaya ne mutum ya zama tsoho ya zama jatimi kuma tso- karfin ya kare Allah ya ce muna da iko akan haka innal ladina amanu wa amilus salihat sai dai wanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka managarta wanda Allah ya yarda da shi falahu ajrun ghairu mamnun wannan Allah ya ce ladan su ba abin hani ne ba za mu ba su ladan su daidai fama yukanzibuka ba'du biddin kuma yukadzibuka ai wal kafir kafiri me yasa kake kareta bayan wannan bidi ne kake kareta ranan sa kayya alaysa Allahu bi hakamin hakimi alaysa Allahu yanzu ai Allah bai zama bi hakam ba yi ne mai hukuncin masu hukunci ba bale bale Allah yi ne mai hukuncin masu hukunci suratul alaq makiyatun wa 20 ayya wannan sura ne mai bayanin gudan jini an sauke ya garin Makka yana da aya ahirin ko ya tara daidai Allahu akbar Allahu akbar ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ يا رسول الله كي كراتو بسم ربك رسولنا وبنجيجنك الذي خلق الخلق وندي على halitta baki daya kalakar insana min alaq ne wanda ya halarci jinsin mutum min alaƙin daga gudan jini ikira wa rabbuka lakaram ikira kai karatu wa rabbuka da ubangijinka alakaramu mai karamci allazi la yuwazi karimun babu wani mai karamci wanda za a gwada shi allazi allama bil qalam ne sarkin da ya sanar da alƙalamin alƙadari yin rubutu allama insana ma lam ya'lam ya sanar da jinsin mutum abin da da bai sani ba ya koya mutum rubutu da karatu da aikin hannu kalla innal insana la Allah yabghi hakan gaskiya ne innal insani kaga shi jinsin mutum le daga mai dagawa ne an rehu sagniya ba da banza ba dan ya ga Allah ya ce mun bahi a wadata shi yasa yake mana dagawa in ji Allah inna ila rabbika Allah ya rujiya ce inna ila rabbika kaga mutum izuwa ga ubangijinka arrujuwa anan makoma take araita allazi yanhiya da mu baka labari bane allazi yana wanda yake cewa idan ya ga manzon Allah yana sallah zai hana yin sa sallah abda liza salliya abada bawo ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sallah yayin da zai yi sallah أرأيت إن كان على الهدى Aisha ba mu labari in kana muniyar shi wannan wai hana wan alal huda da yana kan shari'a وأمر Awa بتقوى mara ko yana umar ne bai tagawa da ji tsoron Allah ne أرأيت إن كذب وتولى ai da ba mu labari in ka zaba idan ko ya juya annayi wanda yake cewa zai hana ana wata walle ya juya ana limani gaban gaskiya ألم يعلم بأن الله wani ya يرى dauka abin da yake bada Allah baya ganin sa alam ya alam shin bai sani bane annan la yara ubangiji yana ganin sa كلا لئن لم ينته Allah ya ce gaskiya ne in dai bai hana da wannan abu da zai aikata ba لننفع بالناسية wallahi Allah ya ce za mu sa a rike masa makwarkwadon kansa ناسية كاذبة za خادئة mu rike makwarkwadon mai ƙarya mai kuskure shine Abu Ja'il فليدع ناديه yana cewa zai wa manzon Allah gangan ko ya kirawo kafirai su masa gangan ko Allah ya ce kar ya fasa yayi gangan kan mu kuma ga wanda za mu kirawo masa سندع ya الزبانية kirawo kafiran Allah ya ce ma kirawo masa zabaniyawa ai da bai daina ba wallahi a zahiri ne mala'ika zai warce shi ya gudu haka aka faɗa كلا لا تطيعه واسجد واقترب kalla Allah ya ce rida tsoratarwa ne la da ya Muhammad kada ka biya masa wasjid kai sallah ga Allah waka tarif ka nemi kusancin Allah da ibada سورة القدر مقية وخمس آيات to suratul qadari za ku ji suran da yake bayanin lailatul qadari in mun karanta kuma sai mu tsaya mu fatiha eh an sauke ya garin makka ko a madina yana da aya biyar ko shida daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر Allah ya ce mu ne muka sauke alkur'ani daga daren lailatul qadari in ji Allah وما أدريك ما ليلة القدر Me ya sanar da kai daren lailatul qadar ne ya Muhammadu ليلة القدر خير من ألف saboda شهر girman sha'aninsa da ban mamaki da ke cikin lailatul qadari shine mafi alkhairi da watanni dubu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر tanazzal al malaikatu malaiku suna saukowa wa ruhu da jibrilu fiya daga cikin wannan dare saukan kuma bi idin rabbihim da idinin ubangijin su min kulli amrin ga duk wani abu da Allah ya hukunta سلام هي حتى مطلع tana الفجر nema gafara ga al'umman sayyidina rasulullahi tun daga lokacin hata mu dalil alfajir har zuwa ga alfajir ya leko to sadaqallahu alazim ayi sigifir lahi sha daya abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana wanda muka daidai Allah ka bada ladansa a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji dan darajar sayyidul wujudi yadda muka zauna a nan Allah ka tara mu aljanna aljannan firdausi innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun Amin.
bismillah da kulwa kafa uku kowa ya niya ga mahaifa Allah ya ji kan iyayen ku da namu iyayen baki daya Fatiha da salatul fati yadda muka zauna a nan Allah ya tara mu a gaban Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اني اسالك ان يكون على الوقت من رزقك لا سر هات الوجود وسولا كل موجود سلادا لنبي في قلبنا الايمان وتحفظنا القران وتمنجنا نورا النعيم ونور النبي وعلى اله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء الفاتحه